من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yan uwa masu biyanmu da sauraronmu a cikin wannan kafa ta watsa labarai ta murya al'umma da fatan kun ini lahiya sannan kuma insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba ko kuma shekarar da ta wuce irin yadda muka ci gaba da gabatar da barnamiji wannan mai albarka muna fata Allah maɗaukin sarki shi mana jagora sannan kuma Allah maɗaukin sarki shi arzita babban bakonmu da yake ba bako na ba ko a yanzu dan gida ko haka to amma dai mun zo bakunci tun da muna da lokacin komawa to lalle gaskiya da yake dace bako kuma ba bako na ba da yake tun da dai dan gida na malam da fatan kana lahiya lahiya kalau almajiri to sannu da zuwa sannu sannu malam ya kuma aikace aikace to alhamdulillah muna ma Allah godiya to da fatan kuma sai a ci gaba da hankuri da mu saboda indirin kuka zaka dama dai ba mu bako ba mu bako daga muku kawa ku ba komi ai al'amarin haka ya dama ce in Allah baka iko sai kai amfani da ita gaskiya ne gaskiya ne to Allah ya kama mu Allah.
Amin amin.
To malam da yake shekarar da ta wuce an yi maganganu an yi ko kuma an yi karatu mai yawa mai ɗumbin gaske kuma wanda gaskiya alhamdulillahi an fa'idantu da shi to ko wannan shekara muna fatan kuma Allah maɗaukin sarki shi amfanar da mu da abun da za a karantar da mu amin amin ya Allah to malam da yake abu ne wanda yake kasan me aka ce abin mutane suna yi ma wasu ababuwa hawan kawara. To komi da ka gani na duniya gani a ganin ba abun da ake yi ba tare da an karanta shi ba.
Haka.
To amma sai ya zama mu kuma sai ya zama muna al'ada don na ga wani yana yi ni ma sai in shiga.
Haka.
To alhali malaku da kun kalle ka kasashen laraba kun gani duk ababuwan da ake. Da yake mu nan gari da yake ababuwa kawai shiga shiga sharo ba shanu. Shiga sharo ba shanu. To shine.
Gaskiya.
to malam abin da yake damu mu saboda abin da ake ce ma khutuba na'am to wannan khutuba gabanin saboda duk abin da za a magana a kan shi ya kamata a ce an samu ta'arifin shi ko ba haka ba na'am to shine muke son malam ta'arifin abin da ya shahi khutuba lugatan wastilahan muke son malam dan abun nan din to a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو na farko dai muna tunatar da 'yan uwa bara an yi darasi na ilimi da fahimta su ne jagora na to kuma muke son akwai sauran maudu'ai da suka yi saura mu ƙarasa su saboda ya zamanto kamar karatun ya game matsalolin da muke bukata sai kuma abinda Allah subhanahu wataala so zuwa gaba tunda ilimi bai da iyaka ko ba haka ba gaskiya gaskiya to a yau muna son mu tattauna ne kan wata matsala daga cikin matsalolin da suke damuwar al'ummar musulmi ba amanan kasan mu ba a duniya gaba daya shine mas'ala ta khutba da ake yi tunda muna da masallatai sun yi yawa kuma ana gabatar da khutbobi to kuma shi addinin musulunci addini wanda bai bar komai ba gaskiya ya kamata a ce mun san matsayin wannan khutba eh, da kuma irin wasu hukumce-hukumcenta a gurguje tunda ba abu ne wanda za a iya wato cewa an sha makanci mas'alolinsa gaba ɗaya cikin wannan takaitaccen lokacin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya amin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko amin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya amin amin kalima ta khutba kalima ce ta larabci asalinta ba a yaren hausa ba ne amma malam bahaushe ga al'adarsa ko kuma eh, duk inda musulmi suke sun tasirantu da yaren larabci ko ba haka ba gaskiya saboda yaren musulunci eh, larabci shine yaren musulunci duk inda musulmi suka zauna ko inda musulmi suka yi kasuwanci ko inda musulmi suka yi mulki zaka iske wannan yaren ya yadu ko da ba sa magana da shi dukkan su zaka iske akwai kalmominsa da dama da suka eh, tasirantu da su gaskiya gaskiya ko ba haka ba domin kas ta'alluqan larabci wato samun alakarsa da alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda malamai suke cewa shi ya fitar da shi daga lugha qaumiyya ila lugha alamiyya ikon Allah.
lugha qaumiyya yare ne na waɗansu mutane laraba su kaɗai ne suke magana da larabci suna can cikin yankin su na jaziratul arab suna rayuwarsu cikin sahara ba wanda ya san da su amma da alkur'ani ya zamanto ya sauka da yalen larabci shi kuma alkur'ani sako ne na Allah subhanahu wata'ala wanda ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya na zamanin sa da za su zo baya sai zamanto yare ne na duniya gaba ɗaya Gaskiya.
sai koma lugha alamiyya an gane ko to dan haka malam ya ce malam Bahaushe ya ce hudu ba Mm.
wato asalin wannan kha'un ne an gane ko kha'un to shi harafi na kha'un ba mu da shi a cikin yaren la- yaren Hausa Za- mhm.
ko ba haka ba domin kha'un tana fita wato haruffa tana daga cikin huruful halq waɗanda suke fita a farkon makoshi inda halshi yake yin kwana kha nan ne yake fita to da yake malam bahaushe shi ko bai da kha sai ya maida shi ha wato ha, ha babba wanda yana fita ne a ɗan ramin nan da yake tsakanin makoshi da wuya sai ya ce hudu ba Mm.
to waɗansu kuma daga cikin eh, yarurruka ko waɗansu ma daga cikin hausawa za ka iske su ko sun mai da kha ya koma ka sai su ce kutuba kutuba eh, ko ba haka ba sun mai da shi kafun Kwarai.
to wannan kalima idan muka dibi asalinta za mu ɗan koma cikin larabcin karan kansa ko ba haka ba Kwarai.
wato fi'ili na wanda yana da siga guda uku ana cewa khataba yakhtubu kenan fa'ala yaf'ulu to in ka ce khataba yakhtubu kenan yayi khutba sai a ce khutbatan wa khatabatan alqa alaihimul khutba ai yayi musu khutba ma'ana yayi musu bayani wanda ake bukatar jama'a su fahimce shi ko ba haka ba to amma kuma ana cewa khataba ya khutubu sai a ce wato khatban wa khitbatan shine wato ya nemi auren mace ana cewa khataba ilaiha kenan ya nemi aurenta shi yasa shi wanga khitba ake cewa kaga an ka ce wato khutba ana nufin bayani wanda za a yi ma mutane in an ka ce wato khitba ana nufin neman auren mace kaga wasali kadai na iya canza Ikon abin ka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yake cewa wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa babu laifi gare ku ga abin da kuka yi jirwaye da kamar wanka shine ta'ridi akwai banganganu da dama mutum shi ba cikin tafsirai da tafasirul ahkam ya ga abin da ake nufi da jirwaye da kamar wanka ga abin da kaka so amma sai ka faɗe shi da wata siga wadda ba kai tsaye ba min khitbatin nisa na daga abin da kuka so na neman auren mata mace da ta mu- mutunta ya mutu tana cikin idda misali kana son ka aure ta eh, to wannan babu laifi amma ba a ce ka zo ka nemi aurenta ba eh, da- mace da ke cikin idda eh, idda ko mace ce wadda mijinta ya mata saki uku misali kenan ko kuma matar da mijinta ya mutu ko ba haka ba banda wadda saki ɗaya ko biyu wadda mijinta na iya dawo da ita ita wannan ba ita ake magana ba to kaga ashe so sannan to kaga ashe fi'ilin guda ne khataba yakhtubu in an ce khatabatan wa khutbatan ana nufin yin khutba amma an ka ce khatban da khitbatan ana nufin neman auren mace kaga kas- kasra ɗai ta bambanta ma'ana to amma kuma har yanzu a cikin yaren larabci akwai khatiba ya sai a ce khataban wa khutbatan shi ko an ce khatiba fa'ila ne wato kasra aga fi'ili madi yakhtabu yaf'alu an gane ko fi'ili mudari yana da fatha sai an ka ce khataban shi ko sai an kai mata'un fatha an gane ko sabanin na neman sabanin sabanin na neman aure da an ka ce khatban an kai mata sukuni to khataban an gane ko wa khutbatan shi ko yana nufin wanda launi shi launi wanda yake ya canza suna cewa shine launi wanda yake yana kamar a ce ya haɗu da jajajaja kwarai da gaske an gane ko ko kuma abu wanda yake launi ne ɗorowa ko mu ce masara an gane ko tunda ana cewa ɗoro ana cewa masara wanda ya haɗu da launi wanda yake jajajaja wani lokaci ko abin da ya kama da haka to kaga nan wanda ke da wannan sai a ce mai akhtabu mace a ce mata khatba'u to kaga nan ana zancen launi to in ka ga fi'ilin guda baka san wasali ba kaga sai ka je kai fassara ba daidai ba shina daga cikin abin da muke wa ɗaliban ilimi gudu to hakan ga kuma akwai mai domma za a ce khatuba shi ko ta'un din domma an kai mata kaga na farko khataba ne na biyu khatiba ne na uku shi ko khatuba khatuba shi ko yakhutubu ne dama fi'ili idan ya zamanto yana da domma mudari mazin shi yana da domma a tsakiya to dukan mudari insha domma zai dauka sai a ce khatuba sai a ce yakhutubu idza sara khatiban idan ya kasance ya iya khutba to wannan shine asalin wannan kalima an gane ko a larabci to muna son yan uwa ɗalibai wani lokaci zaka ɗauki littafi in baka ƙware cikin yaren larabci ba in bai da wasali ga inda an kai daban kai ko ga inda kai yi daban an yi gabas kayan yawwa sai ka zo kuma ka kuskurantar da waɗansu ka ce ma'anar da suka ba su ba haka na bane ashe kana a cikin dashi muke kace kai wasu na cikin yawwa wanda musamman eh, littattafan da suke kula da irin wannan zan ba da koda littafi biyu akwai littafi na eh, kanin abdullahi gundu sheikh abdullahi bin fodiyo kanin sheikh usman bin fodiyo afwan yana da littafi sunansa hisnun rasin fi ilmi tasrif kusan baiti dubu ne da ya rubuta a cikin wannan fanni sannan kuma akwai littafi mu'jamul wasit na majma'al lugha al-qahira shi ma yana bayani kan waɗannan idan ka duba zaka ga in ya kawo fi'ili zai masa wasali fi'ili madi amma fi'ili mudari'i sai ya zo gaba sai yayi wani dan tire ko wani dan layi to in kaga yayi fatha akan wannan tire yana nufin mudari'in fatha gare shi in kaga yayi kasra akan wannan dan layi da ya ja yana nufin mudari'in kasra gare shi in kaga yayi dhamma kenan mudari'in dhamma gare shi magare shi dan ɗaliban ilimi suna abwabul af'al Mm, gaskiya.
wanda abubuwa ne masu muhimmanci duk da yake sun dan eh, ja da baya inda aka samu matsala wani lokacin fi'ilin da yake da shadda kamar madda ya muddu misali ba ya kamata a faɗi fi'ilin shi domin ba a san madada bane ko madida ne ko maduda ne Yawwa.
to nan ba su samu damar gabatar da shi ba muna fatan wani lokaci tun da aikin dan adam eh, ana yi ana gane inda ya sama gaba kenan dai malam gabanin ka ci gaba mm, ya kamata da ɗaliban ilimi su kula da wannan saboda tun da ɓangaren larabci ana canza wasali Wasali.
kuma ma'ana kuma ta canza ai kwarai ko?
da gaske kwarai da gaske ai in ka diba cikin tafsiri wani lokaci muna gabatar da tafsiri muna is- muna gaya ma yan uwa akwai al-musallasatul lughawiyya kalimar da ke ɗaukar fatha da kasra da damma kaga yanzu in ka ce al-khatbu ana nufin al'amari qala ma khatbukuma ka fahimta in an ka ce al-khatbu wani lokaci ana nufin musiba an yi makha'un fataha amma an ka ce alkhitbu ana nufin matar da za a aura ko wanda ya nemi auren mace ko ko alkhitbu namijin da ya nemi auren mace kaga ya dauki namiji da mace Kwarai.
ina fata ana fahimta ta to kaga in mutum bai sani ba duka zai dauka su zancen eh, hutuba na akai ko wani abu sai ya je ya fassara shi ba daidai ba Kwarai.
duk da yake yanzu a larabcin zamani suna cewa al-khatiba eh, asalin khatiba shine mace da ta tashi ta yi hutuba gaban mata ko to amma sun ce al-khatiba wanda an ka nemi aurenta Eh, da yawa daga cikin malaman lugha na da sun ce kuskure ne amma majma al-lugha al-qahira yanzu sun ce ba laifi a ce khatiba matar da aka nemi aurenta domin shi fa'il eh, yana iya zakkuwa ala wazni fa'il ala wazni maf'ul to kenan da an ce makhtuba ce ake nufi da al-khatiba suka ce babu laifi tun da yaren larabci na ɗaukar kiyasi akan wannan ta haka musallasatul lugawiyya ibnu malik yana da baiti dubu da rubuta cikin wannan ilimi banda waccan alfiya da ya ta nahau imamu qutrub yana da littafi akan wannan sheikh abdul latif sharif a cikin littafin sa abdul latif sharif na kasar libya a cikin at-tadribatul lugawiyya juz'i na hudu ya kawo irin wannan in ba a sani ba banna za a yi mai yawa kullum muna ga ma dalibai zan dan bada misali guda kafin mu ci gaba saboda lokacin namu ba yawa ne da shi kwarai ba misali kamar yanzu alƙastu alƙistu alƙustu ya an ka ce alƙastu ana nufin zalunci wa amma alƙasituna fakanu li jahannama hataba ya an ka ce alƙistu ana nufin adalci ji don Allah kasra ce ta maida shi adalci Allah ya ce wa nad'u almawazin alqista li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a sannan in an ka ce alqustu ana nufin turaren wuta to in an ka rubuta kafin da sinu da ta'una an ka barka babu wasali ka zo ka caba ka yi banna kuma ka ce waɗanda sun ka sani sun yi kuskure to kaga abin sai dai Allah ya sawaka in muka zo ga khutba istilahan kamar wajen malamai to khutba istilahan nan za a kalli waɗanni malamai tunda khutba abu ce wadda misali tun kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam laraba suna khutba an gane ko to don haka akwai khutbobi da an ka kasance ana yi in mun ɗauki khutba wajen kamar malaman mantiq zaka suna ɗaukata wato kamar magana ce wadda aka yi الكلام القائل القائم على المنقولات والمظنونات kamar magana ce wadda aka yi shi ne ake kira wato al-khataba bayani ne wanda aka zo da shi aka yi shi alal manqulat an gina shi ne akan maganganu da aka cirato domin mai khutba yana iya ciratowa kamar yadda wane yace kamar yadda wane yace kamar yadda wane yace wal mazmurat sun kace da abin da ake zato saboda ka'idodin da dan adam zai aza misali karin bayanin da zai yi zato ne tunda su wanda lokaci akan hankali na suke zance to waɗansu kuma suna ganin ana iya ɗaukar khutba shine wato al-qudra ko ko al-malaka an gane ko alastima ala iqna'il jamhur an gane ko shine alkalamu alqudra mutun ya zamanto yana da iko da almalaka samun iko ala istimalatil qulub na jawo hankulla an gane ko wa iqna da kuma wato gamsar da mutane magana wadda za a yi an gina ta ne don saboda a jawo zukatan mutane saboda khutba tana da janibi mai kula da atifa ta mutane ma'ana tausayinsu wato a yi kokari a samu mutane tausayi sannan kuma wal iqra ya zamanto a gamsar da su shi tausayi abin da ke sa shi ka kawo misalai na rayuwa waɗanda ke sawa aje tausayi ko abin da ya kama da haka shi kuma gamsar da mutane shine ka basu dalilai na abin da sun ka yarda da shi wanda ya yarda dalilai na falsafa ka bashi na falsafa misali mutanen da yanzu magana ana magana ne kan lokacin da kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam laraba wanda lokaci kabilanci ne ke damun su in ba ka kawo dalilan da suke fifita wata kabila akan wata kabila ba da wuya a saurare ka ko ba haka nan bane to amma waɗansu suna cewa abin da ake nufi da khutba huwa al-kalamu alladhi yulqihi al-khatib amama al-jamhur an gane ko min al-mansur wal masjo shine maganar da khatibi yake gabatarwa gabanin masu mai khutba yake gabatarwa gaban mutane tunda khutba ba ta yi sai gaban mutane in dai ba ta koyo ba ko ba haka ba idan gabatar da ita za a yi gaban mutane ne amma lokacin da kake koyo musamman wanda ke koyon khutba yana iya rubuta ko ya je ya gabatar da ita shi kadai cikin wani fili ko wani daji inda ba a ganin shi kuma ya hattara saboda kai ya daga murya kwarai akwai wadansu a ce to ha wancan ya fara sakin hanya ko ba haka ba alkalamul mansur magana da take a zube wal masju' da magana wanda yake wato an yi saj'ikinta ma'ana tana da taya akan wasu dokoki ko wani tsari tsararren magana duk da ke sun ce ba a kawo saj'u cikin khutba ta addinin musulunci amma kuma sheikh professor Abdul Ustaz Dr. Ibrahim Saud Shirim da kasar Saudiya ya nuna yin amfani da saja in dai babu takalluf wannan ba wani abu bane tunda abu ne wanda yana iya zuwa wato a cikin wato wasu lokuta cikin khutubobi ina fata an fahimce ni dan haka dai ta'rifin khutba shine amma a musulunci wato khutba shine maganar da mai khutba zai gabatar wadda ta kumshi godiya ga Allah an gane ko kuma da salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da waɗansu ayoyi na alqur'ani ko da kaɗan ne to wannan shi ake kira khutba a musulunci domin in dai ba a gode ma Allah ba a cikin khutba aka yabe shi ba a kawo ba a yi salati ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ba a yi kawo wasu ayoyi na alkur'ani ba to a wajen malaman musulunci ba a kiran wannan abu khutba sai zaman to kawai bayani na in dai babu ayoyi babu hadisi.
babu yabon Allah ba aka alhamdulillahi rabbil alamin ko innal hamdalillah ba ba ai wa salatu wassalamu ala rasulillah ba ba aka ko da aya ɗaya ko biyu ko uku ba to ai wanga eh, ya zan bala'i a musulunci khutuba waɗanda su ne a- ya kamata dole khutuba ko bi karancinta a samu yabo ga Allah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin a samu ko da aya guda an karanta a ciki ina fata an fahimci to ta zan khutuba a musulunci amma in an ba a samu waɗanda ba to ta zan bala'i Mm.
ina fata an fahimci Kwarai, kwarai.
Eh, kenan malam kutuba a- kamar dole ne kenan abin da ya kamata a bude da shi a fara da godiya da Allah na'am da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam na'am to kaman ba ya fara da isti'aza da basmala eh ba babu nassi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda khawar khutba bai taba khawar khutba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah.
ina fata an fahimci Kwarai kuwa.
sai dai mutum na iya yi cikin zuciya ma'ana kafin ya fara amma dai a fili ba zai yi Ba wa ba zai yi ba.
eh saboda ana neman tsari ga shaitan tunda za ka kai ma shaitan hari hudu ba za ka yi za ka kai ma shaitan hari ti lokaci ko da ka can da kaɗe boye ka na kai sabin kokari gari.
kawai
a ga mala ce ga mala ce wanda daya ya rigangantu kuma mala ya wadu ai akwai matsala ko haka haka Allah ya saka da alheri amin amin akramakumullah ba don komi ba mun ka ɗauko wannan maudu'i ya mala saboda gaskiya kamar waɗansu mutane kuma za su yi ba- mamaki Mhm, mhm.
idan mun ka ce wannan kuma fannin ku ne mala na'am mhm, mhm. fannul khataba Kuma kwarai ku.
na'am eh saboda nan ka ba sabon abu ne gare ku ba, tun can ƙasashen laraba kuma Haka.
in ba don kan zuciya nesa ba haka yadda aka samu shiga can tun daga can kasashen inda ma ake larabcin gaskiya an samu ma shiga can tun da can ma akwai masallaci na an kaza ka Kwarai- kira shi kwarai da samu ka gaske.
ce a fa'idantar da mu saboda akwai ababuwan da ke shanye muna ruwa Eh, a abin eh, gashi ka san ana dibiyan abin da zai kai al'umma gaba yanzu in muna can kasashen laraba muka zauna yaushe za mu zo yaushe za mu taimaka ma ƙasa gare mu eh, kuma ya za a yi kuma mu amfana da ilimin da malaman yankin mu suke da shi in muna can kaga abu ne wanda ba zai yiwuwa ba gaskiya an gane ko eh, shi yasa yana da kyau waɗanda suka yi karatu suka samu girgiza ta ilimi su dawo su amfanar da al'umma da abin da suka gano a can kuma su yi ƙoƙari su ƙara nacewa wajen neman ilimi ga malamai na yankinsu saboda su ƙara samun ilimin da ke akwai a yankinsu ina fata ana fahimta Kwarai, ta kwarai.
musamman abin da ya shafi fassarori da waɗansu abubuwa domin ilimi abu ne wanda bai da iyaka Gaskiya.
to kaga in ka zama na can sai dai a ce yalla akwai wani ɗan Nijar misali da ya- ya tafi ko mu ci misali yanzu tunda nan muna gida kwanne a cewa ko wani dan kwanne ai ya tafi karatu misali kasar Libya ko ya tafi karatu kasar Saudiya daga can ya samu an bashi masallaci ya yi zaman shi shikenan sai dai a tadda labarin ka sai dai kuma in ka zo gida wanda ka haɗu da shi to in kuma ka mutu can shikenan to kaga mu waɗansu suka karantar da mu a matsayin mu na ɗalibai ya kamata mu dawo mu yi kokari mu ga mu ma mun taimaka mu waɗansu gurgurdon abin da Allah ya ba mu Gaskiya.
ina fata an fahimce ni kamar zaman jikadu ne kuke na ƙasa Yau.
kenan tun da kun dole yanzu sai ku dawo kuma ku isar da saƙon da kun ka taho da shi haka haka shine Allah ya saka da alheri Amin, amin. Allah ya taimake mu.
ƙara mu rayuwa albarka amin amin wannan shine ta'arifi na khitaba ko kuma khutuba kamar yadda mun kai bayani na'am da yare na larabci kuma da fassara na malamai suna na wannan fanni saboda ko waɗanne malamai suna da nasu abin gashi istilahi Mm.
abin shine istilahi kamar yadda malam ya kawo mana bayanai Mm.
abu na biyu malam da muke son mu tambaya shi ita khutuban nan ta tana da nau'uka ko kuma nau'i guda ne Na'am. To, idan muka duba khutba tana da nau'uka musamman akan fannin da take magana a kansu. Kuma ko a cikin musulunci khutba tana da nau'uka.
ta Eh, na farko khutab ba wai musulmi ne suka fara khutbuwa ba. Idan muka duba cikin al'ummomin da suke na farko idan ka duba ko kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka iske yanzu misali cikin kodami al'ummi laraba mun ce suna yin khutbobi ko ba haka ba sannan misali in ka diba cikin kasashen turai kamar kasar girka waɗanda sun eh, grek sun ci gaba kwarai a ilimi a wancan lokaci suna da wuraren da ake haduwa a yi khutba an gane ko to amma akwai khutab malamai suna karkasa su wani lokaci ta fuskar fannin da ake magana domin nan ana magana ne akan fannul khataba kaga akwai al-khutab as-siyasiyya khutba wadda ta shafi siyasa da jagoranci an gane ko wanda galibi kafin zuwan musulunci larabawa suna yin khutab ne wato kamar eh, khutab qaumiyya eh, khutab na isar da sako zuwa ga al'ummarka in kai ne jagora kaga wannan eh, magana ce akwai al-khutab da ake yi wani lokaci al-khutab al-adabiyya khutab na adabi an ganewa kwarewa cikin magana ka hau ka nuna kwarewarka da maganarka ina fata an fahimci ni sai kuma al-khutab as-siyasiyya waɗanda na jagorori ne suna zan yin khutab yanzu in ka diba za ka ga ko cikin alkur'ani Allah yana bamu labari fir'auna yana isar da sako zuwa ga al'ummarsa daga lokaci zuwa lokaci eh, misali kaga Allah ce fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la fir'auna ya tara mutanensa fanada yayi kira fa qala ana rabbukumul a'la daga cikin khitab kin Allah ya nuna ya cewa fir'auna ya nuna cewa shine ubangiji babban ubangiji wanda ko da akwai alloli to shine kwata kwata ubangiji saman su wal iyadu billah idan muka duba kuma a cikin suratul zukhruf Allah ya bamu labari fir'auna ya yi khutba ga mutanensa Allah subhanahu wataala yake cewa wanada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al mala'ikatu muqtarinin Allah ce wa nada fir'aunu fi qaumih fir'auna yayi kira a cikin mutanensa qala ya qaumi alaysa li mulku misr yace ashe mutane mulkin mulkin misr ba a hannuna yake ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti waɗannan ƙormu suna gudana karkashi na an ce ya sa a ja mishi dam dam na ruwa a yi gada saboda ya hau ya nuna wato ƙwarewarsa da kuma girman mulkin sa kan ba mulki har ya tambaya ta tinkaho yace afala tubsirun shin ba ku gani am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin shin ni ne mai alkhairi an gane ko daga wannan wanda yake mahinun walakantacce wai annabi Musa yake cewa walakantacce wal iyadu billah saboda ya dauke da mulki to kaga idan an ce ma annabin Allah wanda shi na da cikin ulul azmi minar rusul walakantacce to kai yanzu dan wani ya ce ma walakantacce kana wa'azi ai bai dace ka je zafi gaskiya gaskiya an gane ko ka ji haushi ba to yake cewa wala yakadu yubin kuma annabi Musa bai iya yin bayani ba a fahimta to a nan kafin in ci gaba da bayani saboda lokacin namu bai da yawa na akwai iskali ga tafsirin alkur'ani shine cewa annabi musa lokacin da allah zai tura shi an gane ko ya isar da saƙo ya gabatar da uzurinsa cewa ina yana magana ba a fahimta sai ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani allah kai wato uhlul kamar ka warware uqda dauri wanda yake a halshe na ya faɗa kuma cewa a tura haruna tare da shi wa akhi haruna huwa afsahu minni lisana a tura haruna shi ya fi ni fasaha halshi nan ba ana nufin yahi annabi Musa ƙwarewa wajen zance ba a'a zancen shafi fitowa nan fasaha na ana nufin fitowar magana a fili a jita amma ba wai don saboda ya fi shi fasaha ba da ƙwarewa wajen zance gaskiya shi ma ya kamata a yi mutane bayani a ƙwarai da gaske kasan daga ilimin fasaha suke ciratowar wannan daga wato ilimin fasaha suke ciratowar wannan sai su ce ai fasaha shine kwarewa wajen zance to wannan hakikatan nan ba yana zancen waccan fasaha bane to um, da yace wahlul uqdatan min lisani akwai kissa da ake kara daga cikin Isra'iliyat ake annabi Musa yana yaro wata rana ya mari Fir'auna Fir'auna na saman kujera sai da wato abin nan nashi sai da uh, ya kwaɗe saman kujera ko ko sai da huskar shi ta juya alhali yana karami suna faɗin irin wannan magana an gane ko to wannan magana ba gaskiya ba ce sai ya ce ya ce a kashe shi sai matar fir'auna ta ce ai yana yaro karami ai yana yaro karami bai san abin da yake yi ba sai fir'auna ya ce a'a ya san abin da yake yi to sai fir'auna yake cewa yanzu abin da ya kamata a ɗauko ƙyanƙyashe a ɗauko dabino sai an ka aza in ya ɗauki dabino kina sai abin da ake yi in ya ɗauki ƙyanƙyashe to bai sa abin da ke ba sai annabi Musa ya je wajen kenkeshi ya dauka sai aza ga bakin shi sai ya kone shi sai ce mata shi ce to ka gani bai sa abin da ke yi ba wannan isra'iliyat ne ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da su wajen tafsiri musamman akwai littafan da suke kula da su akwai littafi al-isra'iliyat na Abu Shuhba wanda ya bi waɗannan riwayoyin ɗai bayan ɗai da kuma littafin al-isra'iliyat na Hussein al-Zahabi na ƙasar wato abin nan kasan misra sun bi waɗannan riwayoyin ɗaya bayan ɗai da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya mallaki waɗannan littattafai ya ga yadda ake naƙadin riwaya cikin da kuma nasoshin da ake kawowa ko kuma ya sanya alama a kowace aya ga inda take don saboda in ya kai wajen tafsiri wajen ta ya duba an gane ko a takaicen takaitawa dai wannan kisa ba gaskiya bace babu wani dalili da yake nuna cewa wannan shine dalili kuma za mu ƙaryata ba saboda bamu da nassin da ya ƙaryata amma dai shi dai annabi Musa ya roki Allah wannan da yace wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli karshe sai Allah ya ce ma annabi Musa karshe waɗannan ayoyi qad utita su'laka ya Musa an baka abin da ka roƙa ko ba haka ba to nan bai ce qad utita as'ilataka ba to nan su'ul abin da ka tambaya domin shi su'ul mufrad in an kai idafa shi zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i bai ce qad utita as'ilataka ba sai ce qad utita su'laka abin da ka roƙa to nan sai a gane cewa suna mufrad in an kai idafa shi zuwa ga abin da yake na ma'rifa ne yana iya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kun ce za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya ba to nan ni'matallahi bai ce an'umallahi ba amma saboda nan an yi idafa shi zuwa ga ma'rifa yana iya komawa jam'i ba ko da yaushe ke komawa jam'i ba amma yana iya komawa matsayin jam'i kenan nan su'ulaka an baka duk abin da ka tambaya ba abu guda ba dan nan mu gane tunda ba abu guda ya roka ba yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kaga ya faɗi abubuwa da dama waɗanda ya roka amma sai an ka ce an bashi to kaga nan ba an bashi abu guda ba so ulaka duk abin da ka tambaya an baka kusan goma sha wani abu to madalla to yanzu idan abin tambaya anan an ce an bashi to kuma fir'auna lokacin da annabi Musa ya roki wannan abin lokacin da za a tura shi ne zuwa ga fir'auna to bayan an tura shi zuwa ga fir'auna kuma fir'auna ya ce wala ya kadu yubin baya iya yin bayani ba ma'ana in yana bayani ba a fahimta kuma alhari cikin ya roki Allah kuma Allah ya ce ya karba to shin Allah bai karba bane ko ko kata ko akwai tun tun da nan an ce an bashi kuma shi kuma ga fir'auna abin da ya yawa to sai malamai suke cewa Allah ya karba annabi Musa Allah ya zare mai wannan abu shi yasa ai bayanan da annabi Musa yana da'awa a cikin suratul shu'ara lokacin da yazo da cikin suron surori ai fir'auna yana fahimta annabi Musa abinda annabi Musa yake faɗa kuma har shi na masa raddi qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin ga sunan maganganu da suka yi qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin masjunin qala aw law ji'tuka duk wannan tattaunawa da an kai fir'auna duk bai gane cewa annabi Musa yana bayani ba a gane ba kaga ba gaskiya bane ba gaskiya na hasada ce kawai to amma sai malamai suka ce na farko fir'auna wanda ya iddia'in shi abin bauta na yace ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi kuma yayi iddia'in cewa ma rububiyya ma ma'ana shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir shi yayi halitta shi turmi ar-rabb yana nufin al-khaliq wanda ya halitta al-malik wanda ya mallaki komai al-mudabbir mai tafiyar da komai to yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku na sama gaba daya a to wanda ya tafka irin wagga ƙarya aka jin tsoron shi ba annabi Musa ƙarya da haka Fir'auna ƙarya yake yi Allah ya isa ya gusar da wannan tana yiwa saboda can ya tuna musu irin halin da annabi Musa ya kasance in yana magana ba a ganewa ko ko a Allah ya cire wannan bebantaka wato daidai inda ake bukata na isar da sako dan abin da yayi saura shi ko makiyi komi karamcin aibinka sai ya bayyana shi sai yake son yayi amfani da wannan dama to wannan shine abin da malamai suke cewa sai al-khutab ad-diniyya khutubobi na addini bayan khutubobi na siyasa tunda bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kaura in muka duba an yi dauloli na musulunci akwai khutubobi da shugabanni ne na musulmi suka kasance suna gabatarwa akwai al-khutab addiniya waɗanda ake yi a masallaci waɗanda su kuma muna da khutubobi in mun diba ta fuskar misali fiqh zaka ga akwai khutubobin da muttafaqun alaihi kamar wajibina ko mu ce abinda malamai suka ittifaki akan shi kamar khutubar juma'a tana matsayin misali wajibi misali kamar khutuba ta sallar idi waɗansu malamai su ɗauke su a matsayin ba wajibi wasu ɗauke su wajibi tunda ba a taɓa yin sallar idi ba ba tare da su ba ina fata ana fahimta ta da abin da ya kama da haka to kenan sai zama to khutubobin ana kallon menene maksudin yin su in khutuba ce wadda za a yi don misali zuwa ga 'yan kabila ɗaya khutuba ce ƙaumiyya in khutuba ce wadda za a yi ta jagoranci tunda jagoranci galibi zai haɗa in ba na kabila ɗaya bane ko na family ɗaya zai haɗa al'ummomi daban-daban khutuba ce siyasiya ta ƙiya da jagoranci wanda shine ake kira discourse yanzu an gane ko da english suna kiran shi speech kuma har yanzu a duniya gashi nan dukkan shugabannin kasashe suna gabatarwa akwai al-khutab ad-diniya na addini ya ce addini kuma ba da addinin musulunci ɗaya ba ina fata ana fahimta ta domin kristoci suna da jagorori suna musu khutbobi yahudawa suna da jagorori suna musu khutbobi ko ba haka ba kowane addini yana da shugabannin sa galibi kuma suna yi masu wannan addinin khutba ya an ce diniya ta addini to amma munan akwai addinin musulunci yana da nashi khutbobi kuma mun faɗi waɗansu daga cikin su da kuma yadda ake gabatar da su wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri Amin.
a kenan mutane su san da cewa kenan kutuba kanta tana da nau'uka na'am ba nau'i guda ba bace nau'i guda ba Haka.
har ma ta addinin kan kanta ba nau'i ba guda nau'i ta guda bace kwarai ku Shine.
tunda sallar idi ana yin khutba sallar juma'a ana yin Ana yi.
khutba sallar roƙon ruwa Ana yin ana yin khutba to ka gani ai ba guda Kuma bace in wata hadisa hadisa hadisa ta faru in ana yin tashi.
khutba ana iya tara musulmi ayi musu bayani ayi musu jawabi kwarai ko Mm, na'am Allah ya saka da alheri amin amin wala abu na gaba da muke son mu ta shi muhimmancin kutuba na'am cikin rayuwa ta mutane to khutba abu ce mai muhimmanci tunda in ka duba hatta da yanzu da ake ganin duniya ta ci gaba ita ce sakon da sako mafi gaugawar isa musamman a lau- ya- zamanin kafafen yada labarai waɗanda ake gani da waɗanda ake ji kuma khutba ita ce babbar hanya ta isar da sako zuwa ga al'umma yau sai ka ji an ce shugaban ƙasar kaza ya isar da sako ma'ana ya yi magana zuwa ga 'yan ƙasa bal ma yanzu ƙasashe waɗanga manya za ka suna yin bayani a majalisar ɗinkin duniya za ka ji an ce shugaban ƙasa kaza ya yi bayani wanda ya shafi ji al'ummar duniya gaba ɗaya saboda kafafen yaɗa labarai rediyo rediyo da tv da kuma intanet yanzu har ya kai labarin ana iya samun shi ma direct ana gabatar da shi duk duniya to kaga wannan yana nuna khutba abu ce mai muhimmanci misali khutubobin da aka yi musamman musamman musamman a haramin makka da na madina zaka iske yanzu misali ana ɗaukar su a yaɗa su direct a saman internet kaga ta zama to abu international duk da yake zuba wannan masallacin makka da madina da adda wannan ba amma zaka iske akwai masallatai yanzu da ka shiga internet direct ma kana iya wato kallon eh, khutbar su don haka dai khutba abu ce wanda ya zamanto eh, international kuma abu ne mai muhimmanci wanda duk mutumin da ke rayuwa ya san khutba hanya ce wadda ake isar da sako zuwa ga al'umma to sannan kuma kamar yadda muka faɗa daga cikin abin da ke nuna muhimmancin khutba kaga na farko za a samu istimalatul qulub ja karkatar da zukata zuwa gare ka ma'ana ka sa musu tausayi ko ka isar da wani sako da kake son shi sannan kuma al-qudratu ala al-iqna cikin eh, khutba akwai eh, iko kan gamsar da mutane in mun ce gamsar da mutane ba dukkan mutane ba domin wani abin da zaka faɗa tana yawa yafi karfin hankalinsa wani lokaci ba zai yadda ba wani kuma ya gane gaskiyar ba zai bi ta ba ba yana nufin duk mutane sai sun yarda abin da ka faɗa ba don babu wanda ya annabawa iya bayani da khutba kuma sun bar mutane kafirai da dama Gaskiya.
ko ba haka nan bane dan haka ba dole bane in mutum ya khutba komi kwarewarsa wajen bada dalilai da kuma irin bayaninsa a ce mutane sun karba a'a wani abin ya fi karfin hankalinsa tana yiwa sai zuwa gaba zai fahimta wani kuma a'a ya san gaskiya bai bin ta ne ko ko shina kiyayya da wanda ga khutbar to kaga wannan ba zai karbe ta ba ba abin mamaki bane amma tana yiwa daga baya kuma ya gano gaskiya ce shi wanda bai gane ba wanda ya jahilta ya yarda da abin da aka faɗa Gaskiya.
shi yasa ake son mai khutba ya zamanto na farko ya san al'ummar da yake cikinta ya san maudu'in da yake magana a kansa sannan ya san yadda zai yi ya jawo hankulan mutane idan alkhairi ne ya nuna musu garabasar da ke ciki duniya da lahira sannan kuma idan sharri ne ya nu ya san yadda zai yi ya nuna ma mutane sharrinsa a da da yanzu da kuma abin da zai haifar muna zuwa gaba sannan kuma ya ga yadda zai yi ya tsoratar da mutane kan su nisanci wannan abin ina fata ana fahimta ta sannan ya bada dalilai na al- al-adilla al- an-naqliyya misali ad- dalilan da aka cirato misali eh, alqur'ani eh, mai girma eh, hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda sun ka inganta maganganu na magabata na salafus salih waɗanda sun tabbata ina fata an fahimci ni da kuma al-adilla al-aqliya dalilai na hankali waɗanda kowa ya san alkhairi a hankalci abu ne mai kyau sharri kuma abu ne wanda baya da kyau kuma a kawo dalilai wani lokaci ana iya hadawa da waɗansu abubuwa in abu ne wanda ya shafi duniyar yau in akwai labarai misali an faɗa a wata kafar yada labarai ka faɗi a gidan rediyo kaza in kana rike da rana da lokaci kaza ko ko a ƙasa kaza lokaci kaza an yi abu kaza kaza abu kaza ya faru kaga duk waɗannan dalilai da kuma al-ihsa- al-ihsaiyat wal arqam ma'ana bada eh, abin da suke kira statistic ilimin lissafi misali ka ce taba ba ta da kyau ka gane ko ka kawo dalilai na nuna cewa lalle taba haramun ce don wasu na ce an ce makruhi ce ba zancen taba makruhi ce taba haramun ce domin taba duk duniya an yi ittifaki cewa tana cutar da dan adam su kansu masu sayar da ita suke cewa le taba nuit gravement à la santé majalisar ɗinkin duniya ta tilastar da su kamfunan taba sai sun rubuta cewa tana hallaka dan adam don in ciwo ya kama ka kada ka kai su kara musamman a kasashen su da mutum yake da karfin da zai kai kara Kenan in ka sha ka sha halal.
halaka to ya za a yi a ci musulunci ya baka damar ka sha halaka kuma ga dalilai nan taba abu ne wanda ke mummuna khabith kuma abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam yazo wa yuharrimu alaihimul khaba'ith ya haramta mana abin da yake mummuna wani yana cewa to ai ni ban ga inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ba inna sigari haram dan haka ni ban yarda da wannan ba sai a ce a'a Qur'ani waɗansu abubuwa ya faɗe su da sunayensu waɗansu kuma ya faɗe su da sifofinsu da za a gane su yanzu misali sai mu ce baka to yanzu ka kame inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ishrabu koko sai ka bani inda Allah ya ce ya ku masu imani ku sha koko kaga in da nan har duniya tashi baka samu ta amma ko ko ko mu ce hatsi abu ne wanda bai cutar da mu Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min ko ko wa yuhillu lahum at-tayyibat Allah ya halatta muna abubuwan da suke dadada abinda duk bai cutar da mu ko kuma abinda amfanin shi yafi cutar shi yawa muna iya mai amfani da shi ina fata ana fahimta ta to kaga wannan da su ne za a yi amma in ba haka nan ba ba komai da za a ce sai an ta an samu mai nasibin lokaci sai an ci to sannan tana cutarwa ɗaya daga cikin malamai in ban manta ba Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi ke cewa ta ba ma daga cikin abin da ke nuna haramun ce tana da kama da abincin yan wuta abincin yan wutar jahannama dan Allah ya ce la yusminu wala yughni min ju la yusminu bai sa kiba shi abincin yan wuta wala yughni min ju kuma bai maganin yunwa to haka taba take ban taba jin wanda ya sha taba ba an ka ce ya yi kiba ya zan katu Babu.
akwai Babu.
wala yughni min ju'in kuma in ka sha kare dubu kuma ba ta yi ma magani yunwa sai ka bi tuwo sai da ta ƙara to yawan ka gani to kuma ba- banda wannan a likitance yanzu bincike yana nunawa bayan wannan cutar da makwabta cutar da iyalinka cutar da 'ya'yanka bannan da asarar da take kama kasashen musulmi musamman da kasashen larabawa ba- ba wai kasashen musulmi din larabawa na asarar dukiya da ake yi kaga wannan duk mutumin da kaga ya ce zancen taba kaza kaza sai dai eh, in yana da wani eh, wato son ransa to kaga sai ka bada misali sai a hada yanzu a nan kwanni misali ko kuma mutum da muna kwanni bari mu ce a nan Nijar sai a haɗa r- rahoto statistic misali a ce opital kaza mutum kaza sun ka mutu saboda taba opital kaza sai a tattaro na jihohi gaba ɗaya sai a haɗa na ƙasa sai a samu mutum dubu kaza kuma yan annan yana yiwa a haɗa na yan afirka misali a ce continent african ga mutanen da sun ka mutu a shekara guda sannan a haɗa na duniya gaba ɗaya misali rahoton da majalisar ɗinkin duniya sai a ce mutum miliyon kaza sun ka mutu saboda sun sha taba to kai ko wani hankali na zai baka ce kaga idan ka faɗi wannan a cikin hutuba abu ne wanda zai ƙara sawar a gane cewa ba wai son ranka ne kake faɗa ba ƙwarai ko al'adilla al'aqliya wan naqliya wallahu ta'ala alam kenan dai abinda muhimmancin hutuba Mhm.
malam kenan halin da ake ciki na'am tana magana akan halin da ake ciki Halin da ake Eh, ciki, tare ka da sani.
ɗaukowar nasoshi in abu ne wanda yake Yawwa.
can da akwai shi a hada da nasoshi da hadisai da kuma maganganun magabata sannan a ɗora bisa ga rayuwar mu ta yau ƙwarai ko da Eh, ake ciki yawwa mm.
Allah ya saka da Allahu alheri.
a'lam.
yanzu kamar ta bagga da an ka ce kaga wannan ko mutum komi rashin hankalinka na'am ba sai an ce maka ma haramun ce ba.
gaskiya ne kai da kanka ka san kuma akwai mutane da yawa waɗanda ta halaka wallahi har da shubuhohi da ake basuwa ka san matsalar waɗansu su buce ce a'a ta ba maka ruhi ta ai almubazzaranci na to ina na musulunci ya haram ya halatta almubazzaranci shi ne kuma ka ce almubazzaranci ta Allah ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu yin almubazzaranci yan uwan shaytan na wa kana shaytanu li rabbihi kafura shi ko shaytan mai butulci ma ubangijin shi na to kai kana da a saka cikin masu butulci ma Allah Shi ne.
ta haka irin waɗannan abubuwa musamman waɗansu suna yi ne akan takalidin fatawa wani kawai ya ji wani malami ya faɗa ya ɗauka an gane ko wani kuma bai san yadda aka istinbatin hukunci ba in babu sunan abu cikin nassi bai san ya za a yi a samu mishi hukunci ba ƙwarai ko to wani kuma shina tare da manya-manyan masu kuɗin da ke ke sai da taba Faɗa abin ko da- kuma misali kamfunan turai da suke ba da kuɗaɗe misali don saboda kada a yarda kasashen musulmi irin waɗannan fatoyi na haramtawa su yi ƙarfi misali kana tana yiwa wallahu alam ba duk mutumin da yayi ba kaga wani ta yiwa dan kan rashin sani yayi wani dama an ɗauke shi malami ne dama shi bai sani ba ya riga ya bada fatawa wani kuma son ran shi ne zai bi don saboda eh, waɗanda adda kamfuna a can kasashen turai koko don saboda masu kawo ta anan koko don saboda shi na kiyayya da wani malami kasan shi wani in yana kiyayya da wani malami jiran ɗaya shi kashi ya ce wani abu halatta na sai zabar ce a haramun na in kuma an kace haram na kawai sai zabar ce halatta na wai shi kiyayya shi kai da shi wannan mutumin ba fannar da zai jawo mu addini yake hankalta ma ba shi dai a ce ya saba yawo ya saba ma wani kuma shi ya saba ba mm, ya saba ma wani Eh, ba- ƙwarai ko.
eh shi abin da ka burge shi kenan Ya- kuma ya manta da cewa mala akwai kiyasi eh Shi kan In aka babu mai da kiyasi, shekarar a, shi da ta na ni wuce, ce maka.
ai, shi na ai, dubban abubuwa mallan in ba ta fuskar kiyasi ba da istinbat ya ra'ayi ka samu shi ne eh Tunda Babu yanzu suna.
ba ga suna ababuwa da dama ko giyar da Allah ya haramta ai sai mu diba na'am shin irin wagga ce ko kuma irin wacce na'am na'am yanzu kaga akwai ababuwa da yawa da ke samun maye haka kaga dole sai a yi kiyasin su da giya duk abin da ya samaye yau ka gani ba sunan aka hankalta ma ba mayan aka hankalta ma kwarai ko eh shi yanzu misali wanda ya ce kawo min aya inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal wiski haram ko innamal burkutu haram ko innamal mai kwazaniya haram ai babu babu amma misali me yasa waccan giya ta zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an karanta ta innamal khamru wal maisir wal ansab wal azla wal azlam rijsun min amali shaytan kaga al khamru giya sun kace summiyat khamran li annaha tukhamiru al aql ay tasturuhu an gane ko tu'athir fihi wato ba ana giya an sanya mata suna al khamru saboda tana rufe hankali in ta rufe hankali kuma za ta yi tasiri gare shi sai zaman mutum gashi mai hankali amma kamar bai da hankali to duk abin da zai sa wan maye ko ya taba hankalin da adam ya kusa da shi haramun ne kan mu bata maka mu lokaci gaskiya eh dan haka ɗalibai a karanta ilimi na usulul fiqh da ilmul istinbat da kuma ilmul alqawaidul fiqhiyya zai taimaka ma ɗalibin ilimi wajen fahimta irin ka'idodin shari'a kan mutum ya zo ya daskare ya zama wuri guda ya zama to da ya da ya faɗi wata fatawa ya zama abin dariya abin ba da mummunan misali akwai littafi alwajiz fil qawaidil um, fiqhiyya na Muhammad Sidqi Barno eh, mujalladi guda ne ɗalibi ya same shi littafi ne mai kyau sannan kuma akwai al-mawsu'a ta al-qawaid al-fiqhiyya ta Muhammad Sidqi Barno wajen mujalladi 13 ne cikin al-qawaid al-fiqhiyya yana da kyau sosai ɗalibin ilimi ya karanta sannan kuma in cikin usulul fiqh ne akwai littafai da kamata ɗalibi ya karanta don ya san yadda ake istinbati musamman misali zan bada eh, al-waraqat na Imam al-Haramaini da kuma ta'alikat kin da malamai suka yi da kuma muzakkira fi usul al-fiqh ta Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin da kuma istinbati manhaj al-istinbat na Fahad bin Mubarak magister da aka rubuta a kasar Saudiya a Jami'at Malik Saud da kuma al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti musamman tabaa wadda an kai tahqiqin atharkinta ko wani malami ya tahqiqinta ina ganin ɗaya daga cikin malaman Misra Mustafa Sheikh Mustafa Al-Adawi ya tahqiqi amma ban san ko shi kadai bane ya tahqiqi na fitar da waɗannan hadisan da athar to kaga sai ka san ga yadda aka istinbati Imam Suyuti ya fitar da mas'ala tun daga bakar hannasi zaka iske wannan aya ce malamai sun yi istinbatin kaza sun yi istinbatin kaza to kaga sai ka san yadda aka istinbati ka koya haka samu malaka ta gabatar da karatu Allah ya taimake mu
wannan ya zama kalubale da ɗaliban ilimi haka haka haka ba don koyi ba malam yake kawo wannan saboda fa'idar ɗaliban ilimi Haka.
kasan da cewa ilimi tun da yanzu ko yanzu ga malamin yana kare littafai Haka.
daban-daban haka shin inda tun da ya ƙara ke jami'a kwancin shi na yi to a'a su ko kan ga shi na su faruwa kan ita kanta jami'a ai tana koya maka bahasi yawa in an ka ce ka zan bahis ka zan doktor ko ka zan professor ka zan babban bahisi ake nufi ma'ana wato ka kai inda zaka iya bincike kuma ka ƙara karatu hatta da turawa yanzu in mun ka duba mai karanta suwa sai a ce an sanya mai karanta suwa sharshar Sharshar.
an sanya mai karantarwa sharshar mai nema domin wanda ga karantarwa in shi bai neman ilimin an haɗi an faɗi shi yasa yanzu kamar kasashen da suka ci gaba in ka dauki kamar Najeriya yanzu misali dan dan ba da takaitaccen misali zaka iske yanzu mutum doktor ne amma yana zuwa wajen malaman zaure dokar ilimi ta yi nan Sokoto kusa ko Kano in ka diba yanzu kasan Mauritania manyan manyan malamai na zaure ana wanda adda doctora da professora yana zuwa karatu wajen su Kwarai.
saboda sun gane cewa a'a ilimin ba wai an kai karshen shi bane kuma in ka san wanga fanni ko ka kware cikin shi to ai ko su fannoni baka kware ba Kwarai.
ka je ka nemi ilimi sosai ka ɗauki kuma ka samu littattafai ka san malamai ka yi bincike duk abin da zaka ba su ka bayar da dalili ba wai kawai ina so in ce na ce ba
muku nan malam da mutum ya ƙara ke jami'a shi kenan ya zama malami Wannan- musamman a ce ya yi majistar ya yi doktora to daɗa shi kenan sun wawara an ta an kuri kai karshe wannan An- an gaskiya abu ne wanda dole yau da gobe sai mun yi kokari ita doktor abu ne mai amfani ka san yadda kake bincike kuma cikin malamai akwai waɗanda sun yi doktor kin kuma sun yi karatu Eh, yanzu kaga kamar babban mufti na Saudiya doktor Sheikh Salih Al-Fawzan shi doktor ne kuma sheikh ne na fata ana fahimta ta amma yanzu in mun ka ɗauka kamar yanzu su bin bas ai su musu yi wani karatu a wata jami'a ba Kwarai.
su sheikh Muhammad Al-Amin Shinkiti ba su yi karatu a jami'a ba su sheikh Nasiruddin Al-Albani kuma su yi karatu a jami'a ba ko ba haka ba Kwarai.
kenan wanda ya haɗa biyu ya san nan ya san can amma ilimi bai da alaka da cewa dole sai da diploma parce que diploma yana buɗe maka hanya ne Yawwa.
ina fata an fahimce ni wato suke cewa aljami'a tukharriju albuhath an gane ko eh, abin nan wal musaqqafin jami'a tana fitar da wato albuhath masu bincike ma'ana su ci gaba da bincike wal musaqqafin da wayayi domin tana koya ma wayewa da sanin duniyar da kake ciki eh, da kuma tana koya ma yadda ake bincike a san manyan manyan littattafai da ake hadawa amma ba ta baka ilimi la tu'tika al-ilm Gaskiya.
sai ka tashi ka dagi Kwarai.
Allah ya taimake mu amin Allah ya saka da alheri amin amin akramakallah abu na gaba malam menene hukuncin khutbal juma'a To, khutba ta Juma'a malamai sun tafi cewa matsayin wajibi take. An gane ko saboda eh, abu ce wadda ba a taɓa samun manzo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ya yi sallar Juma'a ba tare da khutba ba. To shi ko lazimta abu yau da gobe shi na daga cikin abin da malamai suke istinbatin cewa abu ya zama to matsayin wajibi a cikin shari'a.
Na'am.
Amma in an kaga manzo yayi wani lokaci bai yi ba to ya nuna kenan abin ba wajibi Ba bane. wadda mas'ala ce ɗalibin ilimi zai bincike a kanta ababen da ababen da misali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lazimce su gashi malamai zaka iske abu kaza ya lazimce shi abu kaza ya lazimce shi a tsawon rayuwar sa to yana ya zan wajibi abu kaza kuma yayi shi wani lokaci wani lokaci kuma bai yi ba kenan ba matsayin eh, wajibi yake ba mas'ala ce mai faɗi kenan- wallahu ta'ala alam kenan mutum sai zai tsaya ya diba kenan ko gobe mutum ya bambance Mhm.
so da yawa manzon Allah sallallahu alaihi Sallallahu wasallama alaihi wasallam, mhm.
shi na iya cewa tun da ko magana yayi na'am tun da mun san abin da aka ce ma sunna Mhm, mhm.
ko ba haka ba Haka.
kenan manzon Allah so so da yawa zai ce a yi kaza na'am shi na iya kasancewa ala abin gashi akan wajabci Na'am.
ko kama alal istihbab Na'am.
ko abin da ya kama da haka haka haka haka haka nan abun da ya aikata Na'am.
kenan shi ma mutum sai ya tsaya shi nazari shi diba ya gani ƙwarai da gaske abun da ya zai shin ya doge akan shi ko Na'am.
kuma a dan lokaci ne zuwa Ya lokaci bar shi haka.
kenan mutum sai ya diba dole waɗannan qawaid musamman cikin usulul fiqh zaka ga malamai suna bayanin su Tattauna.
shi yasa ana son ɗalibin ilimi ya karanta wannan fanni kwarai da gaske domin yana taimaka maka wajen fahimtar nasoshi na shari'a Mm, to, Mm, wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin amin mala abun na biye al-ikhlas wal mutaba'a game da khutba to al-ikhlas wal mutaba'a rukunai ne na kowace ibada ya an ce ikhlasi shine abin da kai don neman yarda Allah zaka iske qur'ani yana faɗan ma irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din bani isra'ila Allah ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima wani lokaci kuma qur'ani malamai suna tattauna akan abin da ake kira niyya zaka iske shi ikhlasin na ana kiran shi niyya amma ana nufin kyakkyawan niyya innamal a'malu binniyat kamar yadda cikin hadisi na sahih bukhari da muslim wa innamal likulli imri'in ma nawa a wata riwaya innamal a'malu binniyat kuma ce a wani abin nan lafazi to kaga ana nufin niyya duk da cikin alqur'ani babu niyya amma sai qur'ani shi kawo ikhlasi domin ikhlasi ta tattan niyya qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu ad-din wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa fad'u allaha mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun wani lokaci sai qur'ani kuma shi kire shi irada an gane ko من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا كاغان النية شي دنيا شي كو wancan niyyar shi lahira wanda muka karanta na farko ko ba haka ba to kaga sai shi kawo shi zancen niyya wani lokaci kuma sai ya kawo shi a'a don neman yarda Allah wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim an gane ko ibtigha'a don neman fuskar Allah amma don neman yarda Allah misali ba muna kore zancen fuska ba tunda ta tabbata a nasu ba kan zancen akida muke ba kan wani abin nan sannan kuma lokaci ka shi fi sabilillah wa qatilu fi sabilillah don neman daukakar da kalmar Allah kenan kyakkyawan niyya ina fata ana fahimta ta to qur'ani sai ka iske na amfani da kalma ta irada ko ikhlasi amma babu kalma ta niyya sai dai ya kawo abin da yake kama da haka ina fata ana fahimta ta to don haka duk abin da ba a yi don Allah ba ko da an yi shi daidai irin yadda shari'a ta ce to wannan abin an faɗi shi yasa duk mutumin da zai yi khutba dan a cewa ne bai da tsoro ko ko dan a cewa ne ya kware wajen iya magana ko ko dan saboda khutba a ce ya samu daraja da ɗaukaka cikin al'umma ana ganin shi ana mutunta shi an ba shi babban masallaci to wannan mutumin ya yi asara domin abu ne wanda ba a gina shi ba don Allah don haka ko duk abin da ba a gina shi ba don Allah Allah ba zai karbe shi ba ina fata an fahimce ni an gane ko don haka sharadi ne al-ikhlas sai an yi don Allah matukar ba a yi ba shi yasa malaman aqida suna kallon niyya ta fuskar shin an karɓi abinka ko ba a karɓa ba malaman fiqh sai su ce to dan bambanta ibada da ibada az-zuhr da al-asr niyya kisa a bambanta su musamman in mutum jam'in su ne ya haɗe su zai yi shi na kan balaguro ba ka iya bambanta su dan in lokaci ne wani ya ce to ai lokacin azhar daban lokacin al'asar daban to ya an kai katari lokacin mutum zai haɗa su ya za a bambanta su niyya zai ta bambanta su ko ba haka nan bane to hakan ga su ko suna kallon niyya malaman aqida shin an karɓi yakin ko ba a karɓa ba kai ikhlasi ko ba kai ba ina fata ana fahimtar wannan kuma ba shi ke nuna malaman fiqh ba su kallon aqida ba suna kallon ba a ikhlasi a abinda sun ka hifice da shi na abinda sun kahi ba da ƙarhi akan shi don ko malaman fiqh ba a ce ba san aqida ko kuma ana ba su bayanin aqida tunda an san dan wa ake yin ibada ai ai don Allah shi karba ina fata ana fahimta ta to dan haka ikhlasi dai abu ne mai kyau kada mutum ya sa riya kuma kada mutum ya sa son a ci bai da tsoro ko kuma misali zaka iske yanzu misali zamanin da muke cikin khutubobi mutum yayi khutba dan ya bata ma waɗansu da rai na fata an fahimci ko kuma misali wani bai shiri da da gwamnatocin lokacin shi yayi don saboda ya sa mutane su tunzura izuwa gare su musamman yanzu kasashen da muke zamanin siyasa da iske wani malami shi na khutba kamar dai dan fartin gwamnati na yana son ya sa mutane su yarda da abin da ba gaskiya bane a'a in dai abin da Allah ya ce na kai bayani ko da ya dace da abin da gwamnati take so ko bai dace da abin da gwamnati take so ba su in ya dace da abin da yake so ko bai dace da abin da suke so ba wannan sha'anin su ne za ka ga wani malami yanzu shina wa'azi shina khutba yana son yayi abin da yan adawa za su jin daɗi a'a idan za ka bayanin abin da Allah ya ce kakka kalli wani da wani kafin a yi waɗannan fatutukka Qur'ani yana nan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna nan Allah bai saukar da Qur'ani ba don shi biya wani mutum bukata ya fi karfin haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muallimul bashariya ne ya zo ya sanar da mutane abin da zai amfani su duniya da lahira dan haka in neman kuɗin tuwon ka za ka yi to ka je can ka nemi kuɗin tuwanka amma ba da addini ba kar ka fake da fati ko ka fake da yankinka kana son ka fifita yankinka a kan waɗansu yankuna ko ka fifita kabilarka ko yarenka akan wani yare ka laɓe da su don saboda ka ce za ka yi aikin addini Allah subhanahu wataala in baka tuba ba sai ya bayyana kuma sai ya kaskanta ka duniya da lahira wannan da haka ma wasu khutba dole sai sun yi hattara wajen ikhlasin na akwai matsaloli da dama wanda ya kamata a ce an fuskance su wajen mutaba'a kuma za mu zo can wajen khutbobi zuwa gaba a darasin mu na gaba shine kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar to nan kuma akwai masaloli wanda can cikin masalolin da za su zo na ba dole za mu zo akan abubuwan da suke da alaka da wajen mutaba'a wajen mutum ya kokari ya ga ya kwatanta irin yadda yayi baka dauki lokaci mai tsawo ba irin wanda yake khutba awa ɗai ko za ta gajiyar da mutane ko kuma musamman in lokacin sanyi ne da lokacin zafi mutane suna cikin rana ya kamata ka gabatar da khutba yaya khutba zaka bayani kan abin da yake faruwa ba wai kawai kullun ya zama to kana bayani ne ba kan abin da ya riga ya wuce wanda mutane ba za su fa'idantu da shi ba da abin da ya kama da haka da kuma zaben yi khutba akan alqur'ani da sunna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunnar kenan misali ayoyin alqur'ani da kuma irin yadda gabatar da khutba sune sunna don wani ya ce to ina hadisin da manzo ya aiki da shi a shi shine a hadisin abin da ya aikata ko ya faɗa shine a hadisin an gane ko kada mutum ya zo ya ta khutba shi na ta yawan bala'i ya ta kokarin kawo saj'i da abiyat sai ka iske khutba khawiya minan nusus wanda wani zaka kawai abin da ya dame shi sai shi khutba musamman kasashen da zaka iske larabci yayi karfi kwarai da gaske in ka ɗauki yanzu misali kamar ƙasar misra zaka iske sun ƙware wajen larabci in ka ɗauki kamar ƙasar siriya mutane suna ba larabci ƙarfi ƙwarai da gaske to sai ka iske wani lokaci mutum zai yi hutuba ba dukansu muke zance ba amma wannan irin wasu mazhabobi ne sun ka yaɗu a waɗannan wuraren zaka iske kawai mutum ya damu da larabcin da ƙa'idodin larabcin da faɗaɗa bayani amma hankali ba sai ka iske hutuba aya guda ta ko babu ma aya babu wani hadisi ko ko an kawo ayar karshen ta ma ba a karanta ta daidai ba ko hadisin sai ka iske ma hadisi ne wanda bai inganta ba amma an damu da tsara magana mai daɗi to wannan waɗansu abubuwa da waɗanda ɗalibai suna haɗawa cikin su ya kamata a ce mun yi hattara da su eh Allah kai mu da tsari amin amin na'am lalle malam magana ikhlasi din nan na'am ne abu ce babban mai magana hatsari ce.
kwarai da gaske kuma Allah yana nuna duk wanda bai yi don shi ba shikenan wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min wanda ya nemi lahira ma'ana kenan niyyar shi ita ce lahira wa sa'alaha sa'yaha kuma yayi aikin da yake nuna cewa lalle tabbas lahira yake nema domin ba kawai ka ce kana son lahira ba kai kuncin ka wa huwa mu'min kuma yayi imani to fa ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗannan su ne aikin su wanda za a gode mai Allah zai gode mishi ma'ana Allah zai sa kan ka mishi Allah kuma zai masa godiya amma eh, ka zo ka yi zaman ka ba lahira kake so ba ko ko ka ce kana son lahira kuma ka ki aiki ka bi dudi ka kuncin ka ka ki yin aiki ba ma mu ce kana aikata shashanci ba to kaga me ya amfanin wannan kuma wa huwa mu'min ka yi aikin alkhairi amma kuma ba don Allah ba kaga an yi banda aikin to shi yasa malamai suke cewa wannan da ikhlasi da mutaba'a kamar fikafikai ne guda biyu an gane ko fikafikai ne guda biyu tsuntsu yana hira da fifike daya Bai.
jirgi shi na hira da fifike daya Bai.
suka ce to ikhlasi shine fifike guda yi don Allah wanda bai yi don Allah ko da yayi aikin Allah to yayi kama da munafikai dan su suke aikin Allah amma ba don Allah ba innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala in sun tashi sallah sai su tashi kusala cikin kusala kaga sallar lalle Allah ya ce ayi amma ba- ba ta Allah suka yi ba Kwarai.
hakan ga zakka wala yatuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun suna bada duki amma ba don Allah ba don cin wani buri na duniya to shi kuma mutaba'a ita ce fiffike na biyu ma'ana da ita ce zaka eh, abin nan zaka yi irin yadda Allah ya ce ayi Allah bai ce kai addini da ra'ayinka ba sai ka bi karantarwa ta addini sai ka bi karantarwa ta addini in baka bi karantarwa ta addini ba to aikin naka ya lalace to sai abu na uku da malamai suke kawo shine wato al-aqida imani to shi ko wannan in musulmi ne sharadi bi kawai za a kawo wa. ikhlasi ka yi don Allah kuma ka yi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce a yi da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya katar- ya karanta su ko abinda an kai istinbati karkashin alqur'ani da sunna ingantatta Na'am.
na maganganun malamai da abinda Allah ya hore maka ko kuma in kafiri ne to sai a ce na farko imani shine motar an gane ko ko mu ce injin an gane ko to i- musulunci shine injin wato tatata aqida in an gattata aqida to ikhlasi shine mi fikafiki na farko wato mutaba ita fikafiki na biyu in ana son jirgi ya tashi dole sai da injin sai da fikafikai guda biyu Wadai.
hakan ga tsuntsu sai da zuciya da rai to ran shine musulunci da aqida ta musulunci fiffike dai shine ikhlasi yin don Allah fiffike na biyu shine yin mutaba'a in kana musulmi kana da wato injin amma in baka yi don Allah ba to ka rasa kafi kafike na dai babu zancen tashi aikin ka bai yi in kana musulmi kana da wannan rai da injin kana da ikhlasi kayi don Allah kana da fifike daya in baka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta su ba to kuma ka rasa fifike dai babu zancen tashi So, Allah kai mu na tsari amin amin na'am Allah ya saka da alheri Eh, amin ana amin mun ka karshen wannan gaba Na'am.
bi iznillahi ta'ala za mu je mu yi hutu na minti goma insha Allah kuma za mu sake dawowa mu ci gaba da inda mun ka tsaya insha Allah Insha Allah rabbul muna fata alamin.
Allah ya saka kan malin da alkhairi amin amin sannan kuma yan uwa Allah ya sa kuna biye da mu da kuma biya ta kuma fahimta haka insha Allah Mm, ta'ala amin nan za mu tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh